الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعونا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مضر كأن لم يدعنا إلى ضر مشى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 lissafin nasara yan mishan yau muna goma ga watan uku shekara ta 2026 kamar yadda muka ba da sanarwa jiya cewa in Allah ya yarda gudunmuwa da kuke bayarwa ta marayu yau za a fara isar da wannan gudunmuwa zuwa gaba zuwa ga marayu hikima da ke ciki bayan tallafin abinci da ake musu ana musu tallafi na tufafi wanda kuma ake ta gefe su samu ɗinka tufafin su saka ranar sallah to kaga idan abu bai na shiga hannunsu akan lokaci ba to ba duka teloli ne za su tsaya su ga sun dan kammala musu kan lokaci ba in ba ya sa ba sai a adadin ke maraya a yi na mai iyaye kuma kamar kowace shekara shugaban kungiyar jama'a da zartar bida mai kamata suna na ƙasa fadilatul sheik imam a doktor abdullahi banano da kansa yake zuwa domin ƙaddamar da wannan aiki wannan ya sa ya rasa tafsirin sanar Ramadan ranar goma sha tara ga wata wanda yake gabatarwa tare da ana raba na su gwandu a garin yola adamawa sannan jiya ya shigo ya halarci karatunmu na maraice ɗazu kuma da rana ya zo aka ƙaddamar da waɗannan marayu waɗanda suka zo a cikin ku sun ga abin tausayi wannan babban rufa sai da aka cika ta da marayu maraya ta daya maraya dubu ɗaya da ɗari biyar aka tara ƙarƙashin waccan rufa dukkan su iyayensu sun koma zuwa ga Allah amma mu Allah ya bamu ba da mun fi iyayensu gata ba ba da mun fi iyayensu arziki ko ilimi ko wayo ko dabara ba shi Allah da ya ga dama ya haka a iyayensu akwai waɗanda sanda suke raye sun biyo su daga cikin ma'arzi sun biyo su daga cikin mu qualification amma duk sun tafi kamari sun bar yaya Allah ka tausaya wa yayanmu lokacin da za mu tafi kamari mu basu an zo da kayayyakin da za a tallafa wa marayu kuma an gaddamar sannan aiki da aka yi ne ana yi yau kenan kwamitin marayu ƙarƙashin shi mai girma alhaji abdullahi abdulmalik matawallan dangi muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa musu ƙarfin gwiwa kuma abin da suka yi mun gani ko mun yaba addu'a da muke yi Allah da suke saboda shi ya fi mu yabawa shugaban kwamitin malawi ya karanta cikakken rahoto na aiki da suka yi tun daga farkon wannan wata da ma'aikin da suke tun kafin wannan wata ne da inda aka kwana da inda za a tashi da inda aka rufa gudunmuwa da kuka bayar ta marayu wacce ake karba a cikin waɗannan kwanaki guda ashirin da suka gabata kun tara wa marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira miliyan saba'in da shida da dubu ɗari shida da goma sha biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar. Wannan ita ce gudunmuwa da bayan Allah suka tara wa marayu a cikin waɗannan kwanaki guda ashirin na Ramadan da suka gabata. Zan maimaita naira miliyan saba'in da shida da dubu ɗari shida da goma sha biyar da ɗari hudu da ashirin da biyar. a cikin aiki da aka kaddamar a yau kwamitin marayu ya kashe a cikin wannan kudi naira miliyan sittin da shida da dubu hamsin da biyar ga kuma yadda suka kashe kudin ga yadda su wannan an kashe su murin sai dai haɗu da su a wajen hisabi amma ba nan duniya ba kwamiti ta tsayawa marayu shinkafa da za a raba musu kuma 25 kg kg ake so a ba kowane maraya domin ya tallafa wa maraya zuwa kwanaki masu ɗan dama idan mace tana da marayu guda biyar aka bata 25 kg buhu biyar to daga nan har zuwa bayan babbar sallah ba za ka ji motsinsa ba saboda kwamitin marayu ya siyo shinkafa 35 kg buhu dubu ɗaya da ɗari biyar domin baiwa malaya dubu ɗaya da ɗari biyar kowane buhu ɗaya an sai shi akan kuɗi naira dubu ishirin da biyar total shi ne miliyan talatin da bakwai da naira dubu ɗari biyar wannan an musu wan bulo sannan kwamiti ta siya wa marayu tufafi kuma na je da kaina da shugaba da babban alarama ga muna zaune tare da shi alarama Ahmad Ibrahim Suleiman da DG da shugaban mun kwamitin marayu mun duba irin zannuwa da kyallaye da aka siya wa marayu kwamiti ta yi kokari bisa abin da muka gani ko kai da kanka ka je kasuwa za ka siyo to farashin za a ce farashin ya yi kyau da shi alhaji bambale shugaban kungiya na fct duka muna tare da shi to sun saya wa marayu abin nan shadda kowane maraya an ba shi yadi biyar ba tare da akari da girmansa ba duk girmansa da yadi biyar ya ishe shi idan kuma karami ne yadi biyar zai masa kala biyu an samu ci gaba ko ba samu ci gaba an samu ci gaba shi yasa bai daka da girman sa ko kankantar sa ba kada yawa kuma yana da wani kari a gida shi karin bai samu shiga cikin lissafi ba amma shi yayin ya shiga da kun ga sai babban ruhewa ta tare karamar ruhewa sun saya musu turmi na shadda akan adadin wannan kuɗi da za a ambata domin marayun akwai maza akwai mai akwai mata maza su ɗari bakwai da hamsin mata su ɗari bakwai da hamsin to turmin shadda kowanne an siya kan naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar aka sai turmi ɗari bakwai da hamsin wanda zai baku jumla an kashe naira miliyan tara da dubu ɗari uku da saba'in da biyar haka a tamfa an sai turmi shi ma kowane ɗaya kan dubu goma sha biyu da ɗari biyar an sai turmi ɗari bakwai da hamsin a kan kuɗi naira miliyan tara da dubu ɗari uku da saba'in da biyar wannan shi zai gwada mana aikin da wannan kwamiti ta ɗauka sannan bayan wannan kowane malaya ba shi kuɗin ɗinki domin ka ba malaya kyalle ba ka ba shi kuɗin ɗinki ba ko ka ba malaina ya atamfa ba ka ba ta kuɗin ɗinki ba har yanzu da saura saboda haka kowane malaya an ba shi kudin ninki naira dubu biyar biyar saboda haka barayu nan guda dubu ɗaya da ɗari biyar kudin ninkin su zai tashi a kan naira miliyan bakwai da naira dubu ɗari biyar sannan kwamitin marayu ya yi kashe-kashen kuɗi wajen tattara wayannan marayu tantance su sai waɗannan kayayyaki ɗauko su da sauran hidindimu da ake na yau da kullum akan aiki kwamiti ta kashe naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da biyar waɗannan lissafi da aka haɗa su ne za su baku naira miliyan sittin da shida waɗanda muka ce kwamiti ta kashe zuwa halin yanzu mun tara miliyan saba'in da shida mun kashe miliyan sittin da shida har yanzu ba kai bukata ba akwai saura ko to bari ku je inda gizo yake saga har yanzu akwai sauran ayyuka da kwamiti za ta yi ne da Allah kuma da karfin Allah za mu yi Allah ya amince su wayannan marayu akwai kos da ake wa iyayen su mata domin a koya musu sana'a domin idan uwar maraya ta samu sana'a za ta yi rike yayanta. To bisa wannan kwamiti ta zaɓi marayu iyaye mata iyayen marayu mata guda ɗari biyu waɗanda za a koya musu sana'o'i na hannu kuma a ɗan ba su jari waɗannan mata za a raba musu jari da naira miliyan goma jari da nawa naira miliyan goma wani zai ce hanyar dai ba a kai mu gasa ba za a kai idan muku manta ba akwai ɗalibai da muke da su da duk shekara muke ɗaukar maraya ɗari muna sawa a makaranta na ce zuwa yanzu muna da marayu da adadin ce kai maraya ɗari biyar da ashirin waɗanda aka sanya su a ina a makaranta turan da marar guda ɗari biyar da ashirin kowane maraya ana kashe naira dubu hamsin a kan shi a iya ɗan abin da yake bukata domin a makarantar gwamnati ake sa su ba private ba a dan masa uniform a sai a masa littafi da dan kudin jarabawa da dan to kowane maraya ana kashe masa naira dubu hamsin a kowace shekara kina wannan shekara idan za mu ci gaba da lura da wayannan marayu guda ɗari biyar da ashirin muna da buƙatar dubu hamsin sau ɗari biyar da ashirin wanda shi ne miliyan ashirin da shida miliyan ashirin da shida tafiya ta ƙara tsawo ko ta ƙara tsawo ba tafiya ta ƙara tsawo bayan wannan akwai auren da marayu da ake yi guda talatin guda ashirin ordinary marayu guda goma malayu ma da sanar Qur'ani mai girma kamin ramadan da wata ɗaya an zo a yi wannan program to bana ma an sanya wannan program ɗin a cikin tsarin aikace-aikacen da kwamiti za ta gudana a wannan shekara auren da wayannan marayu guda talatin a bajin da kwamiti ta yi zai lagu da kuɗi naira miliyan talatin da bakwai da ɗari shida da saba'in marayu ya guda nawa auren da marayu ya guda talatin allah sarki mai wani allah ko kwanan da na san aure da ya kai a najeriya wani aure da ya sa kayan da ya ta sa a biki daga kayan da aka sa a kamu kayan da aka sa a budar kai kayan da aka sa a matas day kayan da aka sa a bachelor's night kayan da aka sa a arabian night sisters day sitirar kawai ta saka ta sanya kaya da ya kai na sama da naira miliyan ɗari iya kayan da rigunar kawai da amarya ta saka kamin a gama bikin ba kayan wurin da aka yi mata ba iya rigunar da ta saka in yau an sa rigar miliyan bakwai gobe za a sa ta miliyan biyar mai aka ita ce za ta miliyan biyu da dubu ɗari uku kuma ta da daga lagos za a kawo shi kayan bikin kawai amarya ta sa kaya banda da kawayen ta ita karai ta sa kaya na sama da naira miliyan ɗari kamin a gama bikin muna magana malaria guda nawa talatin da kayan aure da kayan kitin da gado da katifa da zanin gado duka aka lissafi miliyan talatin da bakwai da ɗari shida Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yi sannan akwai gidajen marayu da ake tallafawa gidaje na musamman marayu da iyayen su suka kara rayuwar su suna yi wa dini aiki za ka samu dan agaji ne ya kara rayuwar sai na yi wa dini aiki Allah ya karbi rayuwar sai ya bar marayu malami ne a islamiyya ya kara rayuwar sai na karantar da yayin jama'a Allah ya karbi rayuwarsa ire-iren iren yawayen nan to a kowane da kwamiti ta zazzagunan su waɗanda ake ɗan kai musu tallafin waɗannan bayan Allah da aka zaƙuro ana tallafa musu da wato dubu hamsin dubu ɗari gwagwadon gidan juman family ne abinda kwamiti ta yi bajikin za ta kashe a kan wannan shine naira miliyan biyar daga nan sai koya wa marayu maza sana'o'in hannu shi ma kwamiti tana yi wannan shekarar an yi bajikin naira miliyan biyar domin marayan in kaɗai ne shi ya girma kan ka dan samu wata yamma ne ka dan hada shi aka yi mishi aure to ka dan koya mai sana'a ita ma ka dan koya mata sana'a kuma ka dan mata jari auren sai yi sai ya raka shi sa duk auren rikin da aka ta daura wanda duka Allah ya wa auren rikin albarka yanzu in za a zo ma sai a zo da dauri da kokorin yaro shi a ce ai dauran auren da aka yi na bariyar nan to da uwarsa a ciki akan hanya aka ya samu production to shine wannan a lissafe-lissafe bada da aka yi domin koya wa yanzu marayu shari'a an Allah ya da kwamiti za ta kashe naira miliyan biyar a yanzu kwamiti tana da bukatar kudaden da za ta yi waɗannan ayyuka da nisa ba inda shigo zai biyo yarta yi abinda kwamiti take nema a halin yanzu shine naira miliyan tamanin da uku da dubu ɗari shida da saba'in in Allah ya da Allah zai ba mu iko sai wai da ayyukan gaba daya za ku yi mamaki Allah sai ya gwada muku shine Allah daga nan zuwa sanda za mu rufe tafsir za mu ga gudunmu da Allah zai kawo bayan mun rufe kamin Ramadan din ya kare wannan wata mai farala za ku gudunmu da bayan Allah za su kawo bayan Ramadan ya kare hari shi Allah yana nan kuma aikin yana nan kuma biyan tana nan lada tana nan za ku gaba ya zai ci gaba da yi yadda a wannan shekara ta yi executed duk wani activities da aka lissafa a cikin wannan project so muna addu'a kwamiti Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya kara karfafa ta ku da kuke bada sadaka ake waɗannan aikace aikace muna addu'a Allah madaukin sarki ya kara karfafa ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi to bari ku bar abin da nake gaya muku yanzu ba bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmuwa bayan Allah sun ci gaba da a gudun kawo gudunmuwa ana rama sa makalla akwai Muhammad A Muhammad eh A ya yi kuma marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin Allahu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyar sa albarka ka rayuwar sa albarka Mm.
daga nan akwai BG and Sons Global Limited ga alama sunan kamfani ne to BG and Sons Global Limited suna aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu Allahu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka Allah ka kara musu jari kai wa ma'aikatan su albarka akwai Umar Siraju Suleiman ya yi komar rabi da farko ne naira dubu dari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka daga nan akwai domin marayu charity foundation wata kungiya ce ta aiki ta irin wannan aiki ne tallafawa marayu duk da aikace aikacen da ke gabata ta ce wannan majalisar ma sai ta kawo gudunmuwa shi ne wannan kungiya ta kawo gudunmuwa ta naira dubu hamsin Allah ka saka mata da alkhairi ka kara musu albarka wasu bayan Allah su biyu sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari Allah ka saka musu alkhairi Allah ka samu da su mai makwabtaka da annabi Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam da fiddau sana tashin alkiyama amin wasu bayan Allah sun haifo marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma kowa a cikinsu su goma sha biyar jumla naira dubu ɗari da hamsin Allah ka musu albarka ka yi su albarka ka yi rayuwarsu albarka masu ba da gudunmuwa daga naira ɗari zuwa naira dubu biyar suna ko mara gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da arba'in da shida naira ɗari biyar Allah ka saka musu da alkhairi matasan masallaci mutanen masallaci da suke ba da gudunmuwa sun haiko da gudunmuwa ta naira dubu talatin da tara da ɗari shida da hamsin idan ka haɗa wannan gudunmuwa ya Allah duka Allah ka yi musu albarka amin idan ka haɗa wannan gudunmuwa an samu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu talatin da shida da naira ɗari da hamsin wannan shi ne abin da baya ta haifa not below
to ba shi zai ba ku sha'awa ba sai kuma ga wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba shi kuma yace ya fahimci babu abin da ke dan tada wa dan Najeriya kura kamar dala kamar dala eh wannan dala da ta maka yar koriya koriya yace yanzu a je gidajen biki ana raba maka na dala da gidan da ya sa ba za a ba mana dala ba wata ban Allah ya ce to ga dala Amurka dala dubu daya ya ba da gudunmawa marayu.
dubu ɗari da arba'in da wani abu Dala dubu daya ‘yan canjin suka ba mu lissafi za mu ba ku lissafin a Hausa yadda za a gane da lissafi amma da guri ne mai yawa da ya haura miliyan da ya kai wajen miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari hudu.
eh correct To muna addu'a Allah ya sa musu albarka.
1.4 Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka. Ya Allah wanda ya ba marayu dala Allah ka ƙara masa dala. Ya Allah ka samu dala kamar kwantena ɗaya gaba shi. A kawo namba na marayu. Zero zero zero four five five three seven five three. Zan maimaita. Zero zero zero four five five thirty seven fifty three. Banki Jais, NEM, Jibius Offers and Less Privilege Foundation, Abuja.
amin Daga baki da suka ziyarci majalisinmu a yau akwai Associate Prof. shi ne Farfesor Bashir Idris, Lifinin Jama'a. Ina Farfesa? Don bike kaɗan saboda ba dukkan kasa ka ba, a takbir. A takbir. wannan bawa Allah da ko gan shi shi kadai a zaune kamar mutum hamsin ne aka dunkule a wuri daya wallahi inda shi zan ja muku aikin da yake wa addini in kai wasa sai ka ji har wata ya hasara hasara suna nema ta kama ka tun daga ran da Allah ya kawo mana shi Allah ya bude wa al'ummar arewa al'ummar arewa in ka kada cewa ka saka al'ummar musulmai Allah ya bude masu ƙofofi na bude makarantu na kula da lafiya da kiwon lafiya a arewacin Najeriya da makudancin Najeriya baki daya. Ban san irin taimakon da Allah ya mana ta hanyar wannan bawan Allah ba. Kamin su zo idan na baku lissafin yadda muke abun ba kyau. wallahi kana iya cewa kamar bambanci tsakanin sama da ƙasa ne amma ya fi taimakon Allah da jarumtaka da wayannan bayan Allah suka nuna da yadda suke bi suna ƙarfafa mana gwiwa da ƙarfafa gwiwa al'ummarsu a za mu buɗe irin wayannan makarantu a ko'ina to kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu abinda muke addu'a from Allah ya ƙara maka tsawon rayuwa kuma Allah ya ƙara ɗaukaka ya gaishe ni na je mai wa'azi a can kafancan eh jama'a ya kai ni na gaishe asibiti da suka gina ta al'umma musulmai kuma kun san hali da al'umma mu suke da rauni a wannan area idan ka ga asibitin ne da suka asasa ta ko a nan Abuja ka yi aiki da zaka ce san barka wallahi ba musulmi ba har kiristoci suna cin albarkaci kuma suna amfana to irin wayan yan boko muke so wanda sun yi boko suna da tunanin mai addini kawai ba dan boko kawai da kuma zai da bature ba da su muke bukata ba Allah ya gafarta mana amin akwai shugaban kungiyar jama'atul islam da bid'a wai kamata suna na jihar Gombe kuma na shirya ƙwararren sakatare na majalisar agaji ta ƙasa injiniya salisu muhammad gombe muna tare da injiniya tunjiya a duk da ɗan gida ne bege zai abata duk da ɗan gida ne amma ya bege wata gida ko wanda suka gangaro daga eh, a takbir gar wannan farge mun nan sai ba ku tsoro Allah kada ku ne daga ba ko da tsaye hakan sai muka bai da shi damu don haka muka ce yaro dodo da kasu wato injiniya ka sai cikin addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka idan ka ji shugaba zai zai wazi ya kamin bari ya ce yan uwana yan izala assalamu alaikum to su yake magana kan su shi wani karatu ne sai an yi shi da zurfi zaka bai je inda ya taso da karatu inda ya nufa tun jiya muna tare da shi a wannan wuri da shi ya gudanar da harkokin marayu da zu kuma har yanzu muna tare da shi kuma daga cikin abin da ya abuja ya ce akwai zuwa ya duba shugaban kwamitin marayu na jihar gombe da yake kwance a asibiti a nan abuja yana dan fama da ciwon kafa ya hada ni da shi a waya mun yi magana ko yaushe da cikin aikin addini ai Allah ka karba mana Allah ka karba mana daga nan cikin baki da suka zo yau akwai babban shehu malami malam haruna isa mobe babban limamin masallacin juma'a na fahimta alayi za muna tare da malam ko da muna addu'a Allah ya kara malam lafiya eh shi malam haruna isa
watan yiwa mobe muka ce fasa giwa shi ban san ya ma zan iya faɗin alaƙa ta da shi ba lokacin da ya zo jihar Borno ya karatu ni ma yana jihar Borno a lokacin sai wani abu ya faru da inda za mu je wa'azi tare za mu je ni nake ja mashi baki malamin da Allah ya bashi hikima da fasaha da basira ba zai bani sha'awa ba sai kun je kauye ana so mutumin kauye an koya masa addini ya gane Allah lokacin da za a gane addu'a akwai professionals to haka aka ta buga wani ma Allah da muka zo za mu yi aure sai zama sunan matarsa Maryam ne ma da Umarin kuma sai muka zauna gida daya sai aka samu Maryam A da Maryam B to yanzu mai wazin da aka zama gidansu daya ka san ai da'awa ta sai abin da zai ta ta nuna to haka muka ci gaba da fitar da sakon ubangiji har lokacin da Allah ya dawo da shi nan da zai tare ya Abuja ya da yana Abuja yana karantarwa yana fitar da sakon ubangiji muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi harkar marayu ta ce lokacin mu da yawa yau kuma ya kamata ta domin an ce lokacin abu a yi shi bayan Allah ku ci gaba da kawo gudunmuwar marayu Allah ba zai ji da baku mutukar kuna ba marayu ku kalli abin da kuka fara yi kamar kaɗan kaɗan ku ga yadda abin yake ƙara girma ku ga yadda ta'asirin abin yake ƙara ta'asiri a cikin al'umma matsar kuna yi ku daina ba shi kuma na ba zai da ba kwa da za ku bayar ba kuma wallahi sadaka ba ta kawo talauci ba sadaka ba ta kawo talauci ba Allah ya kara buɗa Allah ya kara wa arzikin ku albarka Allah ya kara wa dukiyar ku albarka Allah ya kare ku daga kowace sharri Allah ya kare ku daga kowace fitina turawa da suke sai sun hargitsa mana Najeriya an ta hargitsa su gaban ku zauna lafiya banda da sassa Najeriya da ba Allah kan da ba su nasara Allah ka ba gwamnatin Najeriya nasara a kansu Allah ka ba jami'an tsaron mu nasara a kansu waɗanda ake haɗa kai da su ko a gwamnati ko a 'yan siyasa ko a jami'an tsaro ko a 'yan kasuwa ko a sarakuna ko hakimai ko a cikin iyayen ƙasa ake ƙara cutar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah ka kafin shi idan a ilimin sa na gaibi za su gyaru Allah ka gyara mana shi idan ba za su gyaru ba ya Allah ka zurfice su gaba ɗaya ka watsa cikin teku ka bar mu ya Allah ka ci gaba da bauta maka a Najeriya cikin kwanciyar hankali Allah raba idan ba kwana ya tsara mu tashi
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما na'am فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون wato dan adam ne problem dan adam yana da matsala bar ku ji hadin dan adam shi yasa dan adam zaka taimake shi ka taimake shi da wa ka taimake shi dan Allah kada ka taimake shi wani sunan nan gaba ta zuba da ruwa zaka taka da shi a ba ka dan adam mai kyau bari ku ji mu'amala da yayi wa Allah kamin kai mamaki mu'amala da yayi mata na san dai abin da Allah ya mata kafa shi wa halice shi Allah wa ya shiyar da shi shayar da shi to bari ku ji alaƙarsa da Allah Allah ya ce wa idza massal insana dhurr idan azzurru ya shafi mutum menene azzurru rashin lafiya menene azzurru talauci menene azzurru aka karfi a wajen aiki za a kore shi menene azzurru efcc yana gwamna aka cinye masa bala'i ana so a raba shi da dukiyar shi abin da zai cutar da ɗan adam hankalin sai tashi me azzurru jari a kasuwa ya tare kasuwa ba ta tafiya da ke duk wannan gudu ne to yayin da abubu ya samu dan adam Allah ya ce da ana ni jambi wato za ka ga yana addu'a Allah ya ce wallahi hada ka kwance za ka ga mutum rashin lafiya ya kai rashin lafiya yana kwance amma mai shi addu'a daga kwancen ya daina addu'a bai daina addu'a Allah ka ban lafiya Allah ka ba da sauki an wadatar da kai ko kuma daga zaune ya fice shi ya zo da ya samu damar ma ya tashi zaune ya addu'a an wadatar ma ko kuma daga tsaye ko ya ci addu'a yake sai zo Allah ya tausaya mashi Allah ya saurare shi Allah ya fana ma ka shan na an mubarra yayin da muka tausaya masa muka ce a yayi masa bala'i rashin lafiya ne to a ba shi lafiya talauci da yi a yayi mai talauci arziki zo zaɓe ke so ya ce abin ya targata ya yi a baki nasara yanzu ya kuje da rantsar da shi kuɗi sun fara shigo a ofishi yanzu Allah ya yi masa damuwa bai da matsala ko to maimakon ya gode wa Allah ya ce Allah ka kuma mai kake so in yi in yi tunda da kamo abin da nake so marra sai ya shure ka Allah ya da una ila durbin masa in ya fara kai shege sai ka rantsi da Allah ba shi ne wanda cije da yake roƙon mu yana cikin bala'i da da Allah sai ka ɗauka ba shi ne cije nan yake cikin bala'i yana Allah ya Allah ya Allah mm saboda ne ne ya warware har ya ma manta da Allah gaba daya inna lillahi to to dan adam da zai shiga bala'i ya rufe Allah Allah ya fidda shi ya manta da Allah me kake tsammani zai na cikin bala'i kai kafi da shi wai daga baya zai ya manta da kai haka nake mamaki ni da za a ce kowa zai mu haka ba zan yi mamaki ba amma dai kamar na ta'ala ka ce dai na ta'ala na ta'ala ah wanda ta'ala bai ma samu girbi ba sai ya samu girbi ya girbe ba kawo za a da wani da ta'ala Allah ka gafarta mu amin wanda ita ce ɗabi'a ta ɗan adam ba ka dogaro da shi
hundred ai, Allah da ya halice shi ma mutunce wa Allah Qur'ani yace innal insana li rabbihi إن الإنسان لربه لكنود yawa وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد wato ina so ku gane wane ne dan adam da ka gane wane ne dan adam zaka gane da wa kake hulɗa zaka samu su
yani
Allah ce innal insana lalle shi mutum ba ma ga mutum dan uwansa ba li rabbihi ga ubangijin da ya halice shi ba lakanu mai butulci ne Adam da ya tashi butulci Allah da ya halice shi ya fara yawa da Allah wanda yawa Allah da ya halice shi akwai wanda ya zaura kai ka mata tsara wanda za a yi wuce na jariri ana ta tare da yashi uwa ta ci bakan wahala ta haihu tana son kayanta ta rukume da lallaba ya hana ta bacci ha tana jin wa amma za ka ce ta ba shi nono ya sha amma kirimin da ya fara haƙori maman da take baki sai ce a nan zai fara tare da haƙorin sai ga suna aiki sosai ko ba su aiki ita zai fara cita wa yake fara cizo wani shi duk arkin da zaman da zai fara cizo
subhanallah
kuma ba lokacin ma mafi kasa bata gama fitowa ba sai yanzu dubara da ya zama ya ce wani shekara ganin cewa wani za a samu matsala ba an ada Allah ya fara yin zuci ya ƙoshi sadaka ce aka yi so kanka abin da ke gyara dan adam imani da ilimi kada ke gyara shi Allah ka gafarta ba. Sai Allah ya ce wannan ko da biya ta dan adam ta mutunci ba. Kar ku dauka bai sani ba. Wa innahu ala zalika la shahid. Lalle shi na adam bisa wannan halin nashi ko mai shaida ne ya san halin shi ne ya san haka yi. Wani mawaƙi ya ce mutum buhu ya ce. Ya ce shi za ka dasa sai ya girma kuma ya yi inuwa ta yi lif lif lif ka zo shan inuwar ya yi tawaye kai ka dasa kai kai bayan kai gobe har sai da yi bai inuwa tukuna in ka zo shan inuwa ya ce shi bai sata kai ba halin waye wannan halin na adam shi dan adam din ya san wannan halin shi Allah ya ce ba na za ka samu matsalar dan adam ba sai in harkar akwai kuɗi a ciki Allah ce wa innahu lalle shi da Allah dubu kirke da wajen san kuɗi na shadid wato mai tsananin san kuɗi ya da Allah akan kuɗi da kowa zai bada ba wanda ba zai bada wa da shi shi ne wa yakahu da hubbil khair na shadid ana rama Allah ce innal insana kulika hadwa
إن الإنسان خلق هلوعا
نعم إذا مسه الشر جزوعا يوه وإذا مسه الخير منوعا Allah ya ce inda insana ku tsaya ku sake duka da Adam ya ku bayan Allah. Allah ya ce lalle shi da Adam ku ne ga an halice shi hadu'a mai ciwon hadama hadu'a ke lokaci ba irin wanda aljihunsa ba ya ba ya shi shi da Adam ɗan hadama da ciwon adam an halife shi ba abin da ke sai shi لو أن لآدم لو أن لآدم واليا من ذهب لا أحب أن يكون له واليا da ɗan adam zai samu rafi guda na zinari a cikin nan shi ne sai ya ce ina ma guda biyu ne da da rafi na zinari ya zaga da shi da a ce rafi a ce fitara ne su zama guda biyu da ta gasa nisa da sai ya ce zo ta hanya za a bisa da uku hazuwa ke inda ne sa na kuriga hazuwa ke kai Allah ka gafarta ma Ya Rabbi.
sai Allah ya bari ka ga yadda za ka gane halittar adam idza masa kushar idan shari ya same shi me shari rashin lafiya me shari talauci a me shari ake zabe ya baki a idza masa الشر jazu'a yarin karaki kenan duk sanda kaje yan kasuwa na surutu to kasuwa ba ta tafiya ne ba ta tafiya ne nan da kuce an ga ka ko kai sa alhaji mamu ya kasuwa ta kai kasuwa ne ko zama ko mi ya sai ba ko da ke tafiya wannan kasa sai dai ba da mai sai dai addu'a sai dai ko Allah wannan harka ba ta tafiya ne dike wa idza masabur kayru da kasuwa za ta bude ya samu kuɗi manuwa sai ya shirke mu shirke ya shirwa a jaruwa ko labarin da za ta zo da zara ya san maka manuwa sai ya hada mai bakuwa haka da hada mai kuma ba yake ba أكيد duk wata harkar kasuwar da aka ta bude ana samun kuɗi ana samun riba ana hada-hada sai daga gana canja wa gidajen canji sai daga gana ta da sabon gidi sai daga ga babban motoci na shigowa a kuwa sai dai kana duba ina ɗan a tabi a ce ya tafi ingila sai dai ba ka jin surutu amma da kasuwa ta tsaya sai dai sai surutu sai tsegu sai raki sai cikin kushi ana gabar da wanda na gobe da wani wanda na ji makwabcinsa bai da lafiya ya je gari shi bayan sun kasa ya ji ya ce lafiya kalo an kira likita ya duba kan ko ya ce ai ba sai likita ya zo ba na san ciwo a ka ba san ciwo ce to da farko ya ce ina san ciwo to mene ne ciwo ya ce za a taba na bar wannan magana ba na mu lura dai maza ji mene ne ciwo ya ce kuɗi ba ku sun gane ya zama ya kai na rasa manajan banki na jawo musu sai sun cin mutum a bakar sa da rage abin da ya saura a cikin hankali na tashi kai na sai ya tubi sai jini na yau mara abu da wani ce nawa ne a cikin akawun ne ya ce za a kamar wanda magana wanda magana na jawo mutane kamar shekara ashirin da biyar zuwa talatin lokacin kudin najeriya na da fadu sosai
yadda aka bahin lashe ne
Ada orang baru dia dah kebun lagi. Dapat kamu jualan, esok esok kau buat apa dah? Esok kau ni apa dia seorang dia pilih dia. Mana kamu jualan tu dia pilih aku sih macam kerja nak pilih dia. Esok aku pilih dia tu kerja ni kerja semua nak berai. Esok kau ni lekau. Kagak naik kemana? Semua dah naik siapa? ya ce na rage maka za ka yadda ce wallahi mana ba sai ka rasa gobe zai yadda ba mu taɓa tuhumar sarkar ya ba ya ce da wani faɗa maka wallahi tallahi billahi da zira ila illa huwa ba naira da zai biyar ba duk duniya ba da naira dubu biyar duk duniya ba da ita
Allah ce duk duniya ba inda nake da naira dubu ɗari du- dubu biyar ya ce in na tashi da lalata ba na je ina da naira ɗari uku ɗari biyu ranar je nake kamar duk duk ba duniya Allah ya sauka mun da ita ta ce za ka gyara imanin ka gyara imanin ɗan adam Allah ce fa amma insani da zama bin da na burabu bari ku tare da shi فأكثر له ونعمه فيكون ربي أكرمن نعم وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم mun ji hadisi na farko ولا تحاضون على طعام المسكين mun ji hadisi na gaba وتأكلون التراث أكلا لما hadda wace ya ce har yanzu وتحبون المال حبا جما menene maganin shi كلا إذا موجت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له ya ku ce Allahu الذكرى akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya san hada kuma ya magana da hada Allah ya ce fa amma lil insan shi mutum da hadin shi idan ba ta da mu ku idan ubangiji shi ya jarraba shi fa akramahu ya girma shi wa na'amahu ya bashi ne mai bashi kudi shi bai gane jarrabawa shi maimakon ya tawatu fa ya kudu sai rinka alfahari yana cewa rabbi a karama ubangiji na ya girmama ni ai babu kamar ni waye sai ja da mu mu fa yanzu a kasar da dole muka kasa ya ci saurara ka ci mu yanzu billahi da ni ka gita gaban ka gita gaban jirgin kasa shi bai magana cewa jarraba shi Allah yake wa wa sai cika baki
an ganar godiya ba godiya ga Allah rashin godiya ga ubangiji Allah ce wa amma idan mun da ku amma da ubangiji zai jarraba shi fa kadara alayhi rizqa wa yaqudda ta masa arziki shi to na ko ba zai hakuri ba kuma sai ka rafu shi da Allah fa yaqulu rabbi ahana sai daga cewa ubangiji shi ya wulakanta shi to yanzu wani irin cin mutunci Allah zai maka da mai hana ka wani Allah yana shi kuɗi ya ci mutuncin ɗan adam shi ne kuɗi wata abin da ke cewa shi bai zo duniya sa'a ba kace aka baka duniya sa'a ba yace ka ga nan tun da na zo duniya miliyan da ya ce ga ka a dunkule ta wuce ban taɓa ganin ta ba ya sa ce na zo duniya sa'a wata da zo duniya bai taɓa ganin miliyan da ya dunkule ta shi ba saboda haka ba a sa'a ya zo duniya ba Allah ya zama maka asiri ka zo duniya ta hanyar uwa da uba ba zina aka aka haife ka ba. ka san babanka ka san mahaifiyarka an samu ci gaba ko ba samu ba wannan
an samu rubin asiri ne ko ba rubin asiri ba wannan rubin asiri ne ko ba rubin asiri ba an ka haife ka a islam ba a sa ma jaffa ba aka sa ma yaqub ko abdurrahman rubin asiri ne ko ba rubin asiri ba wa amma duk da haka a wannan mahaukaci ne a duniya ya baka komi da komi amma duk da haka wani baka san duniya ta abu saboda ba ka kudi ba wa ya ce maka na adam kudi kadai ke bukata ka ne rai Allah ya ce kalla ban la tukunu da laifi ba shi ne matsalar ta ku ba da za ku samu arziki ma ba kwa girmama baraya ba kwa san taimakon baraya marayu ne haka sani a cikin marayu cikin bala'i su ne dan da tuke su ake yi ba taimakon su ake ba Allah mun gode maka da ka samu cikin layin masu taimakawa bala'i an yawa
Allah ka kara mana ikon tausaya ba Allah ya ce wala ta hadura la ta alim miskin a baka jaggarce ba ku a tattaunawa ya za a yi miskinai talakawa a taimaka masu da abinci a Najeriya duk sanda muka zo irin wannan magana akwai mutanen da sai mun musu addu'a irin su Abdul Aziz Yari Shafi Mamman Fara Allah ta hukunce shi a bara irin ɗaya ya rano a jihar Kano ka je ka ga trailer trailer kayan abinci da ake zuwa ana raba wa bayan Allah irin su lahiru mangar lahiru bara'u mangar a jihar Katsina ka je ka ga irin aikin da ake yi ka je ka ga santa santa nawa aka bude a jihar Katsina nawa aka bude a jihar Kano nawa aka bude a Kaduna nawa aka bude a Lokoja kai har Makka da Madina an bude santa na ciyar da bayan Allah ne wasu daga kamfanonin da suke yin abincin mana san su wannan shi ake cewa arziki amma ana ba ka arziki baka ce da kowa ba dan da ce bin da mutum gudu dama yake dauka ta zama da kai cewa sai mata ka sai wa sai rai shi sai wani su da yawa kai irin wa'annan bayan Allah da na lissafa Allah ka tara duke su albarka Amin ya Rab.
Allah ka tara duke su daga shigar kowace irin asara Amin.
Allah ya ce wanda ya kuru da kura asalan da fa yau fa malaya masu fara ce duke sa ƴan uwansa da dage shi wani kawo wani baba sannan ubai ke da riba bashi da malaya yanzu abu ta baro malaya kudi wa zai da lahar sai da jami'a shi a bashi a yanzu shi zai mun taɓa samun da wannan kyan sai bayan shekara biyu aka zo bincike wai wata mota da cece ta mata kuma an san da suna cikin gadon yaro ba ma shi ba haushi ba an da wurin aka yi gona wai eh to sannan aka rama gadon nan babu shakka gonar na akwai ta amma daga baya ba san yadda aka yi ba gonar na an nemi ta a rasa magana da gudanar da Allah ba, An kara makummin lawa.
ne ba gudanar da kama ne? To ina da su. Wata ke gudanar ba da hukumar jama'a. Da kuma bala sun kudin tsiya. Kuma kudin ba wuce su tara ku amfani a ruwa ba, ai ne da ta. Allah ya ce ba je zuwa. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا كده كان جوانا مغانا كاسا باوا تأتي da ka ji wani magana ka san ubangiji ba da wasa yake ba kalla idza tasaka al-ardu dakkan dakka ay dakka ba'da dakki Allah shine ma'anar dakkan dakka wannan ƙasar za ta rike ta bayan an rike ta Allah ya ce ba ta riko ba a ƙara rike ta inda Allah shi ne dakar Ba an da zai ba da dake duk tutsun da ka gani ya rushe ya wanda shi duk wani tutsun da ka gani a yi laifin shi dakar ba da dake wajen a rabbuka sannan ubangiji ta yi zo ubangiji ga Ya zo.
wani manufin a daidai wannan lokacin mala'iku kuma saffa saffa sun yi sahu sahu in ji Allah. Mala'iku shi ne sahu sahu. Ga mulka an zo da buwa tara mu. Ga sahu mala'iku ke wai da wai na zaka ci. A lokacin ne Allah zai ce wutar jahannama a ce a kawo ta nan a jawo ta a zo da ita. Shi ne wajiya Yawan mai zai.
yau bai zumbi jahannam. A wannan rana za a zo da wutar jahannama in ji Allah. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi.
sana sanar ce za a zo da ta kewaye da wuta sarka dubu saba'in aka daura wutar jahannama sarka nawa dubu saba'in kowace sarka kuma mala'ika dubu saba'in kirkira sarka mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in mala'ika din fage shi wurin birnin tarayya abuja da duk duke ne zai iya tallabar abuja gaba daya da area kansa din sanar da kewaye su gwagwana da su su abaje su karshe su su wari su juwa ya yi hadisi a su duka da zina da tabbatar izana da Upside Malaika ɗaya zai yi wa duniya zai zai wa Abuja wannan. Amma malaika dubu saba'in sau dubu saba'in za su jawo mai wutar jahannama a ɗan kawo ta a kanta. Kamar za a yanka bikini ranar jajibiri na karamar sallah a ƙauye. sai a ɗaura masa igiya sai a ɗan jawo shi a zagaya da shi gari domin jama'a su gan shi su ga irin bitimin da za a yi sa mana to haka za a jawo wuta amma duk da haka da ita da mala'ikun nan jayi da iyaye mala'iku dubu su su su dubta su ja ta tana ta ja su sana idan ta ga makiya Allah idan ta yi bincike sai ta bincike mala'ikun nan gaba da shi ne Allah ya ce wata ramu ta ummatin jasiya وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون a lokacin wata na kunna ummatin jasiya sai ga kowace al'umma ta fada da durmusha wannan lokaci Allah ce kullu ummatin kowace al'umma a wannan rana tudu a ana kiranta ina kitabi ya zuwa ga littafin Allah ya ce a yau mutum zauna ma kuntum ta'malu yau ake sakar ta muku da abin da kuka tsanci kuna katawa idan ka gane dan adam a farsafa ta Qur'ani babu abin da dan adam zai a duniya baka mamaki شيني مرة عن الذين أونا إلى بر المساء كذلك سيدا للمسرفين ما كانوا يعملون كما هكا أو أساس ما سوش بنا لكل إلى أمر سنة سنة كتاب الله كتاري نزالك نزالك Ato.
to نزالك أنت إيسا مجانا من أيوتا شيء من أدبك أما نزالك أنت دعوة تكبر sai mu naushe masa mu daure ya tambaya sai ko mu kara daure masa Eh, da sai wata tambobin duk sai mun daure Sha
duk da dan kara kasa na bai sai da da zuwa ma zai tsaye ba Allah.
an ta da mu dole sai mun daure shi sai ya daure sai ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi